الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a wannan darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at almutawatira wa shadda wa alaqatuhuma bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya ko bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya tunda mun ce ilmu tawjih al qira'at an gane ko wannan shine darasin mu ko majalisin mu ko zama mu na 50 da hudu kenan muna cikin suratul anfal za mu tashi insha Allah ta'ala a aya ta talatin wato da bakwai nan ne karatun zai tashi amma sai an dan koma baya ma'anar za ta hito muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya ayar da akwai taujihi ta 37 ne amma sai mun koma ta 36 sannan mu dauko iska eh sannan bayani ya bayyana kenan yawwa na fata an fahimta Allah subhanahu wata'ala ce innal ladina kafaru tabbat inda tana nuhin takidi waɗanda na kafirta inji malamai yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu intabe yunfiquna fi'li mudari'i yufidu at-tajaddud wat-takrar amwalahum dukiyarsu wadda Allah ya mallaka musu shi yasa an kai idafa ta zuwa gare su mun gane ko don dukiyar ta Allah ce liyasuddu an sabilillah don su kange mutane daga hanyar Allah muna gane ko nan dalilin da yasa an ka bude ayat da allazina kafaru saboda ta nuna ma dalilin da yasa suke ciyar da dukiyarsu don su kange mutane daga hanyar Allah limadha yunfiquna ay yunfiqul kuffaru amwalahum liyasuddu an-nas an sabilillah limadha yuriduna sadda an sabilillah li'annahum kuffar ba sani ko mun fahimta ba to sai Allah ce li yasuddu an sabilillah nan akwai maf'ulun bihi mahdhuf li yasuddu an-nasa an sabilillah dan su kange mutane daga hanyar Allah to nan ta'lili ne li yasuddu an sabilillah ta'lil at-ta'lil al-ramba nan qur'ani yayi amfani da uslubi na ijazi suna ce da dukiyarsu don su kange mutane daga hanyar Allah wannan ya ce a to ai muna ganin suna saka dukiyoyinsu a cikin kungiyoyin taimako na duniya ko ba haka ba ba wai don saboda misali a tallata kiristanci ba ko yahudanci muna ganin suna saka kuɗinsu wajen noma muna ganin suna saka kuɗinsu wajen kaza wajen kaza ko ba haka nan bane to duka wannan fin nihaya don su kange mutane daga hanyar Allah saboda mai taimaka maka na son ya samu iko ne akan ka ya san sirrinka ya san yadda zai mallake ka don haka ne su zo an sabilillah ta shafi bangarori daban-daban duk wani bangare da suke saka kuɗin su sawan bangare ne na addini bangare ne na siyasa bangare ne na karantarwa na karatu bangare ne na shari'a bangare ne na tarbiyya bangare ne na kafafen yada labarai bangare ne na abin da ya shahi kowane bangare ne na rayuwa a takaice don su kan ji mutane daga hanyar Allah to me yasa kamar ko sai Allah ce fasa yun fi kunaha za su ciyar da dukiyarsu sun mata kuno alaihim hasra a ƙarshe za ta zanna dama gare su Allah kai mu da tsari sun mai yughlabun sannan za a rinjaye su wannan aya idan muka duba ta sabka ne a yakin game da yakin Uhud an gane ko mutanen makka sun ciyar da dukiyarsu don saboda su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba haka ba to kuma yadda Allah ya bada labarin sun mata kunu alaihim hasra ta zama to hasra gare su don an rinjaye su ranar yaƙin badar qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار كما الله يقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله kaga karshe dai sun yi asara sun yi nadama sun mai yughlabuna kuma an karin jaye su ko ba haka ba sai Allah ce to wallazina kafaru waɗanda na kafirta shine malamai suke cewa wajhu bina il khabar inji wato ibnu ashur a cikin at-tahrir tanwir dalilin da yasa an ka gina wannan labari da sila saboda a nuna maka illar da ta sa labarin ya bayyana kenan wato wallazina kafaru waɗanda na kafirta ila jahannama yuhsharuna zuwa ga jahannama kadai za a gaggaba su ba zuwa ga aljanna ba kenan mafhumul hasr kenan taqdimu ma haqqu at-ta'khir fi al-hasr aw al-ikhtisas su kadai ne za a gaggaba zuwa jahannama mun ji wannan da kyau yawwa da haka babu wani gida wanda za a kai su to kuma me yasa aka gaba su zuwa jahannama li kufrihim an gane ko shi yasa ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum li yasuddu an sabilillahi limadha yunfiquna amwalahum li yasuddu an sabilillahi li'annahum kuffar wajhu bina il khabar to yuhsharuna jahannama wadansu sun kace asalinta ba larabci bace daga yaren farisanci an ka kawo ta kadiba cikin al-mu'arrab a cikin al-itqan fi ulumul qur'an wasu kace a tun da laraba ma sun yi amfani da ita koko sun dauko ta ta zallarci shi yasa sun kace asalin ta daga yaren farisanci ne ka hannam suke cewa sunan wuta ne ka hannam da yaren farisanci kenan wazin kinta in larabci ne tana iya zamantowa fa'allal okay yuhsharuna za a gaggaba su bai kawo na mata bai cewa yuhsharna ba litaglibi janibin dukuri ala janibin inar don kakace abin da ne sannan yuhsharuna in tabihu akwai addirasa almaudu'iyya ya ne za a gaggaba kafirai na almaudu alkur'ani kenan ga ayoyi kuma ga hadisai wasiqal ladina kafaru ila jahannama yawma nahshurul muttaqina ila arrahmani wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda cikin kishirwani kuma da sun zo akwai ruwan zahi subhanallah Allah kai mun tsari da ayoyin da sun kai bayani da yadda hashir zai kasancewa to sai Allah ya ce li yamizallahu al-khabitha min at-tayyib imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub sun karanta li yumayyiza an gane ko in an ce li yamiza daga maza yamizu shi ko li yumayyiza daga mayyaza yumayyizu tamyizan fa'ala yufa'ilu taf'ilan to dan saboda Allah ya bambanta al-khabith mummuna ya rarrabe min at-tayyib daga wanda yake mai kyau mun gari ko to wanga ta'lili na mina wasu ko fahimta ba wanga ta'lili yana ya doka abubuwa da dama in tabe in kaga ta'lili ya zo baka ga abin da an kai ta'lili ba muna ji da kyau ku rike ga ka'ida shine ko ka kaddara muta'alliqin shi gaban shi ko mi ko bayan shi kana iya cewa li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib fa'alna dhalik sai ko bin ba ko li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib khalaqakum Allah ya halice ku idan a gane musulmi da kafiri a bambanta mana ko kuma liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib shara'a Allahu al-jihad ma'ana dai tunda an shahe abin nan kana iya kaddara shi gaba ko ka kaddara shi baya kana iya cewa kenan masalan qaddara Allahu al-jihada ina fata an fince ni liyattakhidha Allahu minkum shuhada waliyamiz alkhabitha min at-tayyib nan ina son ku gane yadda abubuwa na ilimi suke haɓaka saboda in ka zaman to kai baki abin da ka gani da an gama kai yi gaba to kullum sai ka iske karatun kai yana da mi yana da rauni kwarai da gaske to waɗansu malamai sun ka ce a'a yunfiquna amwalahum an gane ko liyamiz Allahu alkhabitha min at-tayyib suna cire dukiyoyinsu don Allah ya bambanta mummuna da na mai kyau domin masu imani za su saka duke su ne don saboda su taimaki addini su ko kafirai su sanya duke su don mi don su kange mutane sai Allah ya bambanta da wannan zaka aikin mafhumul mukhalafa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum sai ka dauki mafhumul mukhalafa innal ladina amanu yunfiquna amwalahum alladina kafaru liyasuddu an sabilillah alladina amanu liyansuru dinallah فسينفقونها الكفار ثم تكون عليهم حسرة المؤمنون فسينفقونها ثم تكون عليهم غنيمة ونصرة ثم يغلبون الذين آمنوا ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين آمنوا إلى الجنة يحشرون ده مفهوم المخالفة ده هكا علوم الآلة ده كتير gani wanda duk bai karance su ba bai da karatu ku yi kokari ku karanci ulumul ala don ku gane su da kyau wanda duk bai kwadaitar da kai ba akwai malamin da bai iya ba ulumul ala amma zai ce maka je ka koye su wannan yana kaunarka wani kuma bai san muhimmancin su ba wani bai wasan akwai su ba kenan ba sai ya ce maka neme su don bai ce maka neme su ba wai don bai kaunarka bane wani kuma ya san su ya san muhimmancin su ya iya bai koya ma ko kuma ya san da kana da bukatuwa zuwa gare su a matsayinka na matashi ya ce ka je ka koya kuma bai gaya maka ba sai girma ya kama ka sai ka gane ashe duk karatun da ka yi tara karatu na ka yi amma baka da karatu ka iya fassara kalimomi na amma baka da ilimi hakikanin ilimi don ilimi shine kana da ka'idodin da ake iya sarrafawa in matsala ta taso a gane inda za a ku kan mukanku to Allah ya ce li yamizu Allahu al-khabitha min at-tayyib kaga wannan inda Allah ya ce cikin suratu Ali Imran ma kana Allahu li yadhhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib can ma Hamza da Kisa'i da Khalaf da yaqul hatta yumayyiza al-khabitha min at-tayyib to yamiza bai kai karhin ma'ana ba nan mayyaza to saboda tana yiwa nan kace yamiza ya rarrabe akwai mutanen da rarrabewa tsakankanin su ba ta bukatar lokaci mai tsawo to liyumayyiza saboda sai an ci gaba da tahiya kwarai waɗansu za a gano su sai yanzu a ta tashdidi tana nuna cewa sai an ja lokaci saboda wani gani shi da wayo can kuma ma kana Allahu liyadhar almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib can tana iya daukan munafikai da mu'minai sai Allah ya bambanta munafikai da mu'minai dan ana mazancin yakin Uhud ne munafikai suka gudu suka tafiye su وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا mun gane ku nan kuma liyam yi zallahu alkhabithu min at-tayyib tana magana ne akan bambanta mu'minai da kafirai tunda innal ladina kafaru an kace in kaga dama da waccan da ali imrana da waggata anfal duk suna zancen sai an bambanta tsakanin musulmi da munafikai da kafirai tunda alladina kafaru ya shafi munafikai ya shafi mi kafirai duk da yake su kafirai na makka kafirai ne a zahiri su kuma munafikai kafirai ne a batini amma duk da haka Allah sai ya bambanta ko ka dauki waccan tana magana ne kan munafikai ka cokan waga kuma tana magana ne kan kafirai shikenan sai zaman to dai Allah bai bari sai ya bambanta fala ya'lamanna Allahu alladina amanu wala ya'lamanna yawwa ولا يعلمن الله الذين فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين كنكم ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين ايه ده تزو غبنتا القولي ني ده الله تو ويجعل الخبيث نا الخبيث تو اي ابو غدا ني ممونا الطيب كما ممونا kana iya cewa kenan nan jinsi ake nufi ha eh aljinsiyya sai da mutu ta shafe kowane irin mummuna in ka gana maka ɗauki mummuna alhissi da almanawi an gane ko yawwa sai an bambanta kafirci da imani da sani kuma mutu ba tun da tasirin kafirci yana bayyana da cikin cikin aikin kafiri tasirin imani yana bayyana cikin aikin mumini Allah ce to waje alal khabisa ba'dahu ala ba'din mummuna Allah ya dora shi sashi akan sashi fayarkumahu jami'an Allah ya taro shi wuri guda fayaj'alahu fi jahannama Allah ya kada shi cikin jahannama Allah kai mun tsari ulaika humul khasirun wadannan su ne sun kai hasara to nan hasar guda biyu ne mubtada ma'rifa ne khabar ma'rifa ne asalin magana ulaikal khasiruna ana ita ulaika khasirun amma sai ka ce ulaikal khasiruna su kadai ne sun kai hasara kuma sai ka ce ulaika humul khasiruna su kadai ne su kadai ne suka yi hasara tabbat babu wanda ya hasara in ba kafiri ba saboda hasara ta duniya ba kala hasara inda akwai imani duk abin da kan rasa to kai asara ba wasali ko mun fahimta ba kenan sai zaman to nan hasar ko ya zaman to haqiqi ko ya zaman to mi idafi yawwa in mun ce haqiqi ne kenan babu wanda ya hasara sai kafiri in mun ce idafi ne a'a mutane suna yin asara amma dai duk asara ba ta kai irin asara ta imani ba wallahu a'lam basari kuma fahimta ba ayat da za ta zo ta gaba sai Allah ce kullil ladina kafaru ka gaya makafirai kino ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu in yantahu in sun kame yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya gabata an gane ko nan ba a kawo wanda zai gafara ba Allah ne dan ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah gafara ta zunubai sai Allah amma dan adam yana da nashi yafiya wanda Allah yake cewa fa'fu wasfahu ko qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah wannan yafiya ce ta dan adam amma dai waccan gafara ta zunubai babu wanda ga yanta sai Allah shi yasa ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah kaga sun kadimi gafara Allah wastaghfara lahumur rasulu ai wastaghfara lahumur rasulullah shi ma manzo zai ce ne Allah ya gafarta musu ba shi zai gafarta musu ba mun gane ko yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya gabata akwai masaloli waɗanda shin duk mutumin da ya ce ya kafirta ya tuba ne za a karɓar tubansa ko ba za a karɓi tubansa ba wasu malibu sun ce ama ce tunda an ce kullin ladina kafaru ta shafi hadda kafirin da yayi ridda an gane ko idan mutum na musulmi ya ridda zan ya kafiri to in ya dawo ya shiga musulunci za a karba ko za a karba ba tunda kullin ladina kafaru sai dai wasu malibu suka ce a akwai wasu halat waɗanda ba su shiga ciki an gane ko shine kamar mutumin da ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musulmi malamai suka ce ko ya tuba za a yi za a kashe shi akwai halatta istitna'iyya wasu kuma malamai suka ce a'a in dai tuban shi ya tabbata tuba ba kamo shi an kai ba shikenan a karma akwai maganganu na malamai ma qad salaf abinda ya gabata amma ce domin allazi qad salafa ce tufidul umum to ba a sani ba wasu malamai sun ce banda waɗansu abubuwa na kaba'ira da ya aikata in ya ci gaba da aikata su a cikin musulunci to su ba za a gafarta mai ba in dai sakon da ya a lokacin jahiliya ko yana kafiri ya kibarin shi to ba za a gafarta mai cikin kafircin ba kadiba zan baka littafi guda uku an gane ko waɗanda za ka dubawa ƙarƙashin wannan aya na farko al-ahadithul muskila al-warida fi tafsir al-qur'an al-karim doktora da aka rubuta ina ganin a jami'at ummul qura ta kasar saudiya kadiba shafi na 259 da shafi na 266 muna ji da kyau kadiba kuma ikhtilaful mufassirin na abdullah al-funaisan ikhtilaful mufassirin asbabuhu wa adabuhu ko wa asaruhu ne wa asaruhu ne majistar ce safha ta 273 sannan kadiba cikin al-ahadithu ahadithu al-aqida allati yuhimu zahiru at-ta'arud fi as-sahihayn ita ma majistar ce aka rubuta wanda ya rubuta ta yanzu ya zan doktor dr suleiman bin muhammad bin ali ina ganin ko addubai ne ko menene safha ta 377 safha ta 388 an gane ko yawwa to ka da bayani shi ce sai Allah ya ce to wa in ya'udu in kuma sun dawo to me amana wa in ya'udu in sun dawo faqad madat sunnatul awwalina to sunna ko al'ada ta mutanen da sun ka gabata ta shuɗi annan nan wa in ya'udu ai ba su ma musulunta ba balantana a cewa in ya'udu in sun dawo na arzihi in sun dogi akan kafirci su to babu wata matsala don sadi ko mun fahimta ba dakka mai fassarar lafazi a zahiri tun da kace sun dawo ya su musu musulunta ba balle a ce sun dawo akan kafirci sai na ce in sun doge akan kafirci faqad marat sunnatul awwaliyya ko kuma a ce a'a nan ya shafi jama'a biyu wanda ya doge faqad marat sunnatul awwalina wanda ya shiga musulunci kuma daga baya ya dawo ya kafirta faqad marat sunnatul awwalina kadiba cikin tafsiri na Imam al-Qurtubi akwai bayanai masu muhimmanci a wannan wuri ban san ko an fahimta ba kuma kana iya karawa da littafin ad-durrul masul fi ulum kitab al-maknun na samin al-halabi nan sunnatul awwalina muhara da har da al-qur'ani mas'ala ta har da qur'ani nan faqad madat sunnatul awwalina an gane ko cikin suratul hijr wa qad khalat sunnatul awwalina la yu'minuna bih wa qad khalat sunnatul awwalin walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fadallu fihi ya'rujun ko ba kan mari tawaggat mun kadi ita ta harda to sai ta biyu الإقائدة الإجمال الإجمال والتفصيل misali kuma da fahimta ba shi ne al'ijimal abu ya zo a dunkule ko a to ya ce sunan mutanen farko ta yi ta gabata to wace sunna ce shi ne Allah yana hallakar da duk waɗanda ba su yi imani ba kaji ya ce wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila an gane ko sannan sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi don haka suna ce ta Allah Allah ce falon mara au ba'asana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi akwai kuma sunnatullahi wa in qatalakum alladhina kafaru ko la wanna al-ardh thumma la yajiduna waliyan wala nasira sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl ko baka da bane cikin suratul fath allati qad khalat cikin suratul min cikin suratul ghafir sunnatallahi fil ladina fil ladina cikin ahzab da kuma abin nan al-fathi mai hadda al-qur'ani to dan haka dai dibo sunna Allah shine halakar da kafirai ko ba karan bane to duk ayoyin da sun ka hudu yadda Allah halakar da wadansu kafirai ya shiga cikin sunnatul awwalina wala ma jaa amruna najjayna hudan ya shiga ciki an gane ko ba sani ko an fahimta ba sannan kuma wa fi adin idh arsalna alaihim ar-rih al-aqim ma tadhur min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramim wannan sunna ce ta Allah ta halakar da su an gane ko wa fi samud idh qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atu an amri rabbihim fa akhadhum as-sa'iqatu hum yanzurun Allah halakar da su sunna ce ta Allah ga duk wanda bai yi imani ba su fir'auna duk waɗannan kisoshin da sun ka zo sai ka tattaro su za su fassara maka sunnatul awwali mun gane sunna ta mutanen farko da ta gabata yadda Allah ya yi da su shi ne Allah ya halakar da su yawwa sunna su ana nufin yadda Allah ya yi da su don haka ce nan nan sunnatul awwali ne in ka fara fasara shi sai ka gaji amma in ka gane ku yawwa Allahumma amin sai Allah subhanahu wataala ce wa qatiluhu ko yaƙe su ko baka ba kafirai kenan na an ce a yaƙe su tabe duk in ka ga umarni ya zo na shari'a ko hannu ya hatadu ila shurut wadda wabit menene sharuɗan yaƙar kafin rai jannan na waɗanda masu da'awar jihadi da wani da wani sun kawaɗi ma yi shurutun jihad hatta ta tawafar la jihada hatta ta tawafar shurutun jihad watan tafil mawaniya to wa qatiluhum da Allah ce ku yaƙe su yana buƙatar ash-shurut wa dawabit sannan yana buƙatar as'ila sitta li tahdhir al-mawdu'at sannan yana buƙatar an-nuqat ath-thalatha lit-taqwim kullun ka rike wanga in kana da mawdu'i dibo wa qatiluhum umurni ne na farko ka rike as'ila sitta man wa zai yaki ai ba duk musulmi da iya ta yaki ba sai wanda yake yana da ilimin yakin an iya san yadda ake yakin na biyu man wa za a yaka kafiri za a yaka kai daga ɗaukar makami ka tar da ka kashe musulmi shi na sallar asuba ka ce ka yi jihadi kuma wanda ya baka ba ma mai shi bai sallah to baka fara da shi ma menene sifofin mai yakin ba kasance wasu musulmi ba akwai shurutul abin nan al'aql wal bulugh wa kaza wa kaza wa kaza yaƙar kafiri akwai sharuɗa tunda ai sai an zo ne an yi da'awa in bu su karɓa ba in ahlul kitabi na buga musu jizya kuma kadan bari to sannan kuma sifofin sai mu samu mata a wani lokaci za mu yaƙe su sharaɗi na lokaci mun gari ko a wani lokaci za mu yaƙe su kaga manzo Allah sallallahu alaihi galibi wani lokaci in zai kai hadisi cikin sahih muslim in zai kai ma wani yanki hari zai dakanta sai an yi sallar asuba in yaji an yi kiran sallah ba zai kai musulmi ya san musulmi ne kai ko ka ji ana sallar asuba ka tar da bam ka ce kafirai ne mata sai kuma aina a ina ne za a kai haji an taɓa kai haji ba san da za a kai ma haji ba sai dai a raka kawai cikin kasuwa bude wuta a ce Allahu akbar kaifa ta yaya za a kai hari wannan yana bukatar musan yadda za mu kai hari in za mu yaki limada don mi zaman yakin don cimma manufofin addini ko ko don cimma manufofin kafiran duniya su ba mu makamai mu kashe 'yan umu musulmi mu wargaza dubban makarantun alkur'ani mu sa manyan makarantun alkur'ani da dama su wargaje a yi hijira a wani inci za mu yi ne don saboda neman yarda Allah ko don saboda neman wata shahara ko wata dukiya ko wani matsayi na duniya to duk maudu'in da an ka baka duk umarnin da ya zo cikin alkur'ani ko sunna a zama ɗanka ka'idodin ina baka ka'ida ce ko hani shi ma ka aza mai asilar sita sannan nukatu talata littakwim duk projen da za a buga aza a duniya sai aza waɗanda ka'idodin guda uku da zaran baka yi su baka mutu don da waya kai nasara sai dai in ni Allah ya ga kyakkyawan niyyar ka kana tawfiki ya baka su ya baka tawfikin ya baka shi dibo kullun in za a yi abu abu uku ake dukowa shine anniya yanzu zamanin yanzu suna kiran shi addafi' ko alhafiz hafiz da zayun ne ba wancan da abin nan ba niyyarka za a auna a ba ta maki na biyu sai almahara almahara shi suke cima wato al'ilmu kenan sannan kuma na uku shine al-zarf ko al-wad'u ko al-hal wani gaba guda uku a larma duk inda a fara aza furoji duk wani karya da nasaru suka ce a cin da feasibility duk hayaniya ce yanzu an ce za a wajen yaƙi abu na farko ba ma kan maɗauki tun da dai kan yaƙin ne amma maɗauki ma wani misali wanda ba shi ba yanzu misali mutum ne ana son yana son yi noma misali to abu na farko noma in kana son mutum yi noma sai ka nemi anniya niyyar mutum in ba ta da ƙarfi zai yi shi yasa zaka iske da mutum yana da ɗiya talatin ko arba'in gonakin shi za a nome mai kuma ɗiyan shi ma zai bada su wasu wani wuri su je su yi noma kuma kuɗin da an ka samu shi ake kawo masu abin da ɗan musu suna neman albarka yanzu ko da yadi bai dauka katon kaddara sai ya ci tuwonka ya koshi sai ya ci ƙarya kai muna ganewa to yanzu kana da ɗa talatin sharji ƙaruwa na kai gari ka don babu mai aiki can kuma da kana da talatin duk suna aiki kaga yanzu kai na zaka taya kayo noma ka zo ka iske su cikin zaure sun aza shayin su da kato radio tare da yan mata ana masha'a to kenan yanzu in kana son kai noma kana da katta irin waɗannan amurkawa na afirka babu niyya kenan babu zancen noma na biyu in an samu mutane masu niyya sai a samu mi almahara ilimi ga tsiyanka suna da niyyar su taimaka masu noma amma ba su koya ba sun ka iya babu noma dole sai an kai su tun suna yare sun fara sabawa saboda jikin kanshi ya saba to ya samu almahara alar musayi sai azzarfu ko alhalu sai ka ka kai su lokacin rani kace su yi noma noma yana da amfani a'a sai an kalta mu lokacin da noman yake yiwa to duk proje na duniya duk hotsa ta duniya in ka aza waɗanga ku rike da kyau ina gaya muku ka ɗauko al'as'il sitta waɗanga man ma aina mata kaifa limaza ka dauko anniqatu thalatha litaqwim anniya ko addafi ko alhafiz almahara alilm sannan sai kuma shi almahara da alilm sune na biyu shi ko azzarfu ko alhal an gari ko alwad'u shine na uku sai ka dauko wadancan guda biyu na usulul fiqh da usulul tafsir da abin nan tawafurus shurut wa intifa'ul mawani' duk projen da anka azama in dai ana son a gane mafitar shi duk maudu'in da ka ɗauka duniya ko maudu'i dubu ɗari na a zaune ga ka'idodin bi idnillahi ta'ala za ka hita to wannan shine ulumul ala amfani su kenan zan baka misali kaga ce wa qatiluhum ku yaƙe su ana yaƙa su babu kudura shi kan shi jihadin aya ko da an ka ce man wane ne zai yi yaƙin an hidda mata dan ba su cin wanda za su yaƙi na fata fahimci su jihadin su menene shi aikin haji shahada su kuma da wajen haihuwa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lahum jihadul la qitala fihi ko alhajj ko alaihinna abin nan jihadul la qitala fihi au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan ba a ce mace ta zo ta dauke takobi mu gonzo tura sun kace a sa mata su je su yi yaki sojoji ko amerika da kaga tana daukar sojoji mata ba yaki suke zuwa ba saboda sojojin amurka in sun katayi yaƙi wani biyu suna shekara ɗaya shekara biyu fyaɗe suke yi matan mutane sai an ka ɗauko wasu mata an ka ajiye musu nasu irin nasu wanda ba sai sun ƙetara ba kuma can suna ita fyaɗe a kashe su muna gane ba kaga ashe ba kowa na zai tai wajen jihadi ba mata su an hidda jinsa su ma gaba daya na biyu an gane ko mazan ma akwai sharuɗa sai mutumin da yake ya balaga galibin yara ba a tayar su wajen yaki sai dai waɗansu zamanin manzo Allah sallallahu waɗansu matasa an tayar su wajen yaki amma wannan ba abu ne wanda yake wajibi ko sifa ce galibiya ko hala gal- hala galibiya muna ganewa sannan ko cikin musulmi sai an zaɓi wanda ya iya yakin da wani an tayar shi bai iya yakin ba na uku ko da za a fita ba za a fita gaba ɗaya ba bayan Allah ce in firu khifafan wata kalan ku sai Allah ce wa ma kana almu'minu li yanfiru kafa tunda in dukkan kun kai kun gabar gari kun gabar mata ai ana yi ku aka muku hari kuma cin gari ifam yanka kenan ba sai ku mun fahimta ba sannan wa qatiluhum da Allah ce in za mu yaki kafirai ba a kashe mata ba a kashe yara sai in suna da tasiri cikin yakin matar tana zamani ta tana iya ba da wani plan wanda ake tuta ma musulmi to ana iya karewa da ita ba dan yakin ba haka yaro karami in ana iya amfani da shi ya kai bama bambai a boye wanda za a tuta musulmi ana iya karewa da shi haka tsoho wanda azzamni bai iya yaki shi ba ba ce a kashe shi ba sai in yana ba da shawarwarin da za su iya cuta wa musulmi haka wanda a cikin cocin shi a- wanda ya yanke saboda ibada ba a yaƙa su ba a yanke bishiya sai in akwai maslaha ta yaƙi a cikinta ba a ƙone wani wuri sai akwai maslaha ba a kashe dabba sai akwai maslaha duk waɗanda adabul kita daga sunan cikin musulunci amma yau wai wajen su ɗaukin duniya ta ka tarjama su da faransai da angale wai ta turo mu nan ƙasashen mu saboda tambaɗewa da lalacewa to da haka shawarar nake son na bamu ilimi ba burodi bane ba dabino bane yadda yanzu mutane sun karɓi ilimi wasa mutum shiga gidan tv shiga gidan rediyo shina ta nasaru shina ta faɗin maganganun da shi kanshi bai masa abin da shi kai ba kana magana kana wa'azi kana da'awa kamar kana hira babu aya babu hadisi babu wata ka'ida ta ilimi babu wani masdar na ilimi babu manya-manyan malamai magabata tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har har magabata babu wani masdar ilimi kawai ka zo kana ma mutane hira banza da haka ne zamu ci gaba wallahi mai hatara ilimi ba wasa bane ko da kaga wani yana hayaniya ga kai saurin harawa bari in zaka faɗin magana in shekara ɗari an kai ko kana lahira cikin kabari in an ka sa karatun ka an san abin da an kawo bisa ga ilimi an ka faɗa in ma kana da rai bayan shekara ashirin ko talatin in an saurara an san wallahi abin nan haka suke amma kai sauri kai tawazi kai tawazi shekara goma ko da aka zo adiba duk a shi ƙarshe hayaniya ta kai me amfanin wannan aikin ya amfani shi da yawan mutane sun fara wa'azi sun yi ta yi ana ta musu kuwa ko da an kai yan shekaru yanzu su da kansu wa'azi nasu ba su wasa shi ina wa'azi to abin da ya samu ke gaya muku irin waɗanda abubuwa saboda gaskiya guda ce akwai rai akwai mutuwa ku kiyaye da kyau to kaga da Allah ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har sai in babu fitina nan fitina ana nufin min shirka ko kafirci saboda kalma ta fitina cikin qur'ani hasba siyaq tana dukan ma'anoni daban-daban kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an cikin babi na al-wujuh wan nadha'ir imam ad-dama gani kuma ya littafi cikin al-wujuh wan nadha'ir in ka samu wannan littafin duk inda ya kawo ta kalma sai ka rubuta kaga in ka zo sai ka ce kalma kaza cikin qur'ani ma'ana kaza gare ta saboda nan baka cewa qatilum hatta la takuna fitratun har sai an bar hitina irin wannan hitina da ba haushi kace ma hitina ba ina ce nuhi ba nan yau su labarin fitina duniya ko gidan ka labarin fitina irin wannan ta ce ku ce gidan kama da kai da matan kama kariya da sai ba sai an koma ga Allah muna ganewa shi yasa kamar eh, za ga wasu wai Allah ya ce wani fitina to ashaddu min al-qatl ai hitina ta yi kisa bala'i wai ga maka hitina ga ta yi hayaniya a kizanci na ana nufin shirka ko kafirci kakka ɗauki larabci shi kaɗai ka ta ka fassara littafai ka faɗa cikin matsala shi larabci yana da ma'ana amma amma cikin nafsi kuma cikin siyakin nafsi kuma kalima tana da tata ma'ana kakka ɗauki littafan fiqihu littafan usulul fiqhi ko littafan eh, abin da ko littafan tafsiri ko na hadisi kace zaka musu fassara da larabci zalla mm sai an koma mashruh da tafasir in hadisi ne ka diba mashruhul hadith akwai wani littafi da bai jima da hitowa ba mawajen mustalahatul ulum ina ganin wazaratul awqaf ta saudiya ta dauki nauyin buga shi ku buga shi mu wajen mustalahatul ulum wannan in kun same shi littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske an gari ko da tafan da suke magana dai amma dai wannan dai shi ko shi ka samu zai taimaka maka tun da shi ya shahi ulum ne to hatta la ta kuna fitna shi da yake cewa mafhumul ghaya sai in babu shirka wannan ya nuna ashe zamu yaki kafirai matuka suna kan shirka amma nan an gane ko nan yana nufin kafirai in ahlul kitabi ne ko da basu musulunta ba in sun ba da jizya za a kabara dan ya ce ni ya ce qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun an gane ko to da ya ce wa qatiluhum Allah bai ce wa qatiluhunna ba to eh a nan bai shiga saboda in za a yaka ai mun hada ba a kashe mata kuna gane ko eh to haka ne ilimi yake shi yasa gaggaje an faɗi magana kaza burka ce ba haka nan bane tambayoyi an dalili in kana da wayo in ba haka ba ko shari'a in kana saurin da an ce ware an yi kaza ka tashi ka faɗa ka shiga wallahi yanzu na kaɗa karami musamman mutumin da ku nan kun gane mu da muna da ɗaya mata muna da ƙannai mata gakka taɓa yarda ƙaunarka ko yakka ko yakka ta kawo maka ƙarar mijinta ka zaɓar ka ce ka hukunci dan nan kana zuba kimarka su mai da ka sakari mijinta ya yi mata kaza ce bari shi na zuwa in ya taho mai ta abin da ya cinka ce ya miki mijinta ya hada mata ya hada mata kudin kayan miya ba ta ya hada mata ba to mun ji to me dalilin ya hada kai miya a dalilin ka hada mata in ba haka ba wallahi za su zubar muku da kima saboda mata wayo gare su su ke yin laihi kuma su ke kuka kakka taɓa yarda don mace ta to yin ku a zabar ko tsohi in suna jin magana ka ce abin a bincika saboda tana iya zubar musu da kima sai su yi hukunci ga mijinta ba shi ba ai shi ma dan suna in sun taimai abin da ba daidai sai shiga ne ashe ɗaya su ta suka ganin mutuncin ta busan abin da ta yi ba sai ta zuba musu da kiba kan mutum ya kuce ka sakari kai ka ce an yi maka zato kai ni ka yi ko kwa karan da kawai duniya ana zamani mutum shi ɗauki kuɗi shi kai shi kai sadaki shi kawo mata gida don ta san mai da hankali wani da zai mu ga aiki wallahi ku ya tara to Allahumma amin Allahumma amin da haka kaje a laramunan babu ta galibi da rubutu kudi a laramunan na da gangan ainihin ga tambaya shi yasa ka'ida in tana da istisna'i in tabe gara gane ni ka'ida in tana da istisna'i kullun akwai abinda in ana son a gane hankalin ka shi na aiki to tambaya za a yi wanda hankali zai aiki ana fahimta ta yanzu misali sai mu ce shugaban kasan Nijar ya yi boyaje an gane ko le 30 ko le 31 deuxième mois ni ka gane shi malam bello nibo a ka'idar baturi wata na biyu 28 na shi ka mutuwa ko 29 da jin letrant ko letrant yan biyu zai mawa kuskure na a tsarin baturi to wanga shi na aka ce ma ilimi ba ka dan abu hakan gasa gagagaga kana ta tahiya kai haka nan an ka ce ya ka ce na ka ce yana karatu kuna ganewa da kyau shi ne suke ce ma a naqd a tafkirun naqdi da a tafkirul mekaniki tafkirul mekaniki kamar yadda an ka hada na'ura da take aiki to shine haka nan da yawan da yawan mutane kana suka tafkirul mekaniki na gare su ba su tafkirun naqdi annaqdi shine kana iya bambantawa ka gane menene mai kyau ne ba a shine asalin ma ulumul ala usulul fiqh dan ya bambanta maka magana da take da ƙarfi da dalilanta da wanda bata da ƙarfi cikin maganganun malamai haka tafsiri usulul tafsiri nuna maka ga mai kyau ga wanda bai da kyau ga dalilan da sun kasa haka haka usulul hadith mustalahul hadith ya nuna maka ga hadisin da ya inganta ga wanda bai inganta ba ga dalilin da sun kasa haka idan ba ka nan bai da karatu shi ke sai mutum ya zuwa ya ta kwarara maka abubuwa haka nan kai ta kwasa kai kuma Allah ya kyauta to bari mu bar wannan aya sai ce to fadu Allahumma amin yace sai hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah sai addini ya zama to dukkan shi na Allah ne can cikin bakara sai ce wa qatiluhum hatta la takuna fitratun wa yakuna ad-dinu lillahi bai ka kulluhu ba ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa saboda bakara ta sabka a shekara ta biyu kenan farko farko abin da ya sabka ne a a madina to ita ko anfal tana daga cikin abin nan bakar tana cikin farko farko wanda suka sabka ita ko anfal bayan ta sabka ba sani ko mun fahimta ba to dan haka sai zamanto ita bakar sai an ka ce wai kullu dinu lillah an ka bar maganar sake amma nan cikin anfal ayat da ma'ana ta zo baya sai zamanto wai kullu dinu kulluhu sai ya zamanto gaba ɗaya na Allah na kenan nan da kusa tsammanin ihtimalin ana iya taksisin shi sai Allah ce to fa inin tahaw in sun kame fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah mai gani na ko masani na game da abin da suke aikatawa ko ba haka nan bane yawa idan muka duba a cikin tawjih na ilmul qira'at ruwais ruwais wanda yake rawi ne na yaqub shi ya karanta fa inin tahaw fa inna Allah bima ta'maluna basir bima ta'maluna an gane ko kenan nan sai zaman to an yi an yi iltifat to bayan ce fa inin tahaw in sun kame fa inna allaha bima ya an ce ta'maluna kaga an yi khitab kenan in tahau ba ce fa in tahaitum ba kenan an fara da uslubul ghaiba yanzu kuma an ka dawo zuwa ga uslubul khitab amma qira'a ta jamhur an gane ko su tara da kuma wancan rawi guda na yaqub rauh tunda yaqub da rauh da ruwais ne su ko sai sun karanta bima ta'malu bima ya'maluna kenan akan uslubul ghaiba ko kuma bima ta'maluna yana iya dokar mi yana iya dokar kafirai fa in taw fa inna Allah bima ta'maluna basir tunda an ce qul lil ladina kafaru a gaya musu tunda za a gaya musu to fa inna Allah bima ta'maluna an gari ko ko kuma zama to fa inna Allah bima ta'maluna basir yana iya dokar mu'minai an gari ko Allah yana ganin abin da kuke aikatawa ba sani ko mun fahimta ba in kun doge akan bin Allah Allah zai taimake ku akan su duk da yake wannan zai yi nisa mai da shi zuwa ga muminai amma da yake khitabukin an ce kul lil ladina kafaru kenan ya shahi muminai ta wannan fuska tunda sakon da manzo sallallahu alaihi wasallam zai isar su ma muminai suna iya isar da shi zuwa ga zuwa ga kafirai mun gane wannan kida kyau ko yawwa to bari mu cike da wannan aya duk da yake ita babu tawjihul qira'at a cikin ta wa in tawallaw in sun juya sun ba da baya kakku damu da yawansu kakku damu da dukiyarsu kakku damu da barazanar da suka yi muku ina fata ana fahimta ta eh fa'lamu anna allaha maulakum kuma ku sani cewa allah subhanahu wataala shine majibincin lamarin ku dan haka da yawan mutane abin da ke ba su tsoro yawan waɗansu mutane ko ba ka nan bane ko kuɗin su ko mulkin su ko wani abu kai dai gakkaci mutumcin mutum kai masa ta'addanci amma ka bar shi inda ya taba addinin Allah da kudin shi da mulkin shi da yawan shi da Allah ba komai bane to fa'lamu anna Allah maulakum kakku da muku sani Allah shine majibincin lamarin ku an gane ko nan a maido hankali da kyau ku rike nan in ba sharadi na ba wanga fa'lamu ba shine jawabu sharadi ba alaramma wanga ana kiran shi wato jawabul muwafaka alarma ya an ce muwafaka ba shi ne jawabul sharti ba lalle fa'un ta shiga ciki kuma a zahiri in ana na hau ya an ka ce in sai a ce shi na sharti ta wallau fi'ilu sharti fa'alamu alfa'u sai wato dakhila ce ala jawabul sharti eh haka nan ne amma na a zahiri amma ba shi ne jawabul sharti ba don in kan mai da wanga jawabul sharti ka mutu irin shi kuma cikin qur'ani yawa gare na dan baka misali da kenan zan wadin ka'idar kullun in ka ga sharadi da jawabi ka rinka hankaltawa in suna iya daidaituwa in sun daidaitu sun zamanto wannan ya zamanto ya tarattabu ala hada to daidai suke in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu kaga ai sai in yazo da labarin sanan za a za a bincike daidai take to in ka gaba su haduwa to kenan jawabin an shafe shi shi wanga a zahiri da yake jawabin shar'i dan mu gani alarma wa in tawallu in sun juya sun bada baya fa alamu anna allah maulakum kusan mi majibancin lamarin ku to in musu juya sun gaba da baya ba wani na an majibancin lamarin ku ana ganewa to kinan wa in tawallaw fala tajza'u wa la takhafuhu wa alamu anna allaha maulakum ka rike shi cikin qur'ani yi wa garewa kuma cikin hadisi akwai shi tau allahumma amin ni'mal maula ma dalla kinan ni'mal maula huwa al makhsus bil bil madhi kidan al ma dalla a ce Allah ne majibincin lamarinka wa ni'mal nasir kuma ma dalla a ce Allah ne subhanahu wa ta'ala mi eh mai taimako kafin mu je ayoyi na gaba saboda ayoyin za su zo na gaba suna dauke da waɗansu bayanai abin nan cikin dirasat na al'alfa kun san malaman luga suna dirasa ta al'alfa da aljumal haka malaman balaga haka malaman usulul fiqh anan al-maula da an ce mutum majibincin lamarinka yake nufi zai taimake ko ba zai taimake ka ba da an ce Allahu waliyul ladina amanu bi zaka cewa Allah majibincin lamarin masu imani ai mai taimakon su kenan ko to kuma wani iman nasu ma dalla da Allah mai taimako ma dalla da Allah mai taimako kaga nan na waɗansu sai ce cikin Qur'ani akwai kalmomin da babu ba bukatuwa zuwa gare su domin an ce ni'mal maula ya isa ko kai an ce ni'mal nasir ya isa sai an ce ni'mal maula ba domin shi al maula shi ke taimakon ka an nasiru mai taimakon ka eh mai amfani a kawo shi sai cikin Qur'ani akwai hashawu al-ramma sun busu san uslubin yaren larabci ba na farko larabci na da wani abu at-ta'kid idan kalmomi sun ka zamanto ma'anar su daya to an ka kawo wata an ƙara akka da ma'anar domin da wanda ya ce maka bari da wanda ya ce maka bari bari ba na so ɗaya to na biyu nan jibo in kalmomi sun ka zo ana hankalta musu shin kalimatukin nan mutabayina ne ko kuma mutaƙariba ne ko kuma mutaradifa ne ko kuma mutadadda ne ko kuma bainahuma umumun wa khusus al-mutlaq ko bainahuma umumun wa khususun min wajhin eh duk wanga dirasa ne na kalima in baka san shi ba karatu sai da manto matsala anan abin da ya kamata mu gane al-maula asalin shi daga wilaya ne waliyali wilayatan maula asalin shi maulayu maf'alu saboda ya'un ta zo karshe sai an ka maida ta aka maida ta alif to kalima ta maula a larabci tana cikin kalmomin da ke ɗaukar ma'anoni masu yawa tana ɗaukar mai gidanka tana iya ɗaukar bawa wanda an ka yantas tana ɗaukar wanda ya yantar da bawa shi yasa malaman fiqh in suna karatu sai su ce ma akwai maula al-asfalu akwai maula al-a'la maulan ni'ima an gane ko domin an ce al'ala shi ne wanda ya yantar da bawa al-asfalu kuma wanda an ka yantas in ba an ka an kai ba ba a gane su to kalima ta maula tana nufin majibincin lamari maula kuma tana nufin annasir majibincin lamari mai taimako yau me ko ka usu wannan almuhimmu tun da lokaci ya fara halin shi shine cewa mu rike da kyau abu na farko shine cewa can cikin suratul hajji ya ce fa ni'mal maula wa ni'mal nasir akwai fa'un nan ko cikin suratul anfal babu fa'un na karshe shine cewa in ka diba cikin al'aqbun namir ma Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo wannan mas'ala shine cewa shi al-maula yana nufin mai taimakon ka an gane ko kuma yana iya zamantowa dan uwarka shi kuma an-nasir yana iya zamantowa mai taimako amma bai iya zamantowa dan uwa mun gane da kyau kenan dan uwanka wani al'amari na iya tasowa bai taimaka ma ba nan sai zamanto ne maula amma ba nasir ba wani dan abu zai iya taso wani abu zai iya tasowa an gane ko wanda zai taimake ka ba dan uwanka da ba huwa nasir wa laysa bi maula to yanzu idan abu ya taso ma dan uwanka na jini ya taimaka maka shi maula ne shi nasir ne idan wani abu ya taso maka wanda ba dan uwanka ba ya taimake ka shi nasirun ne amma laysa bi maula idan wani abu ya taso ma dan uwanka bai taimake ka ba an gane ko shina nan matsayin maula amma ba nasir bane shi yasa ya kawo su guda biyu fa ni'mal maula ni'mal maula wa ni'mal nasir sun cikin hajji fa ni'mal maula wa ni'mal nasir nan farkon izgina za a tashi can kuma surar ta kare sai a shiga wata sura ga alramu bai hadda alkur'ani nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi halinsa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh